إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسادوة أولا يمتي نرانا الجمعة wanda yake 23 ga wannan wata na zulqa'ida hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara ta 1440 daidai wanda ya dace da 26 ga watan bakwai shekara ta 2019 miladiya inda muke ci gaba a cikin karatun littafin namu mai albarka kitabu tauhid na babban malamin nan salih ibn fawzan al-fawzan hafizahullahu ta'ala a yau insha Allah za mu tashi fi nahi an sabbi sahaba wa a'immatil huda tafaddal الرحمن الرحيم قال المؤلف حفظه الله باب في النهي عن سب الصحابه وأئمة الهدى وأئمة الهدى النهي عن سب الصحابة من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله بذلك في قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف ولا نصيفه ويتبرؤون من طريقة الرافضة والخوارج الذين يسبون الصحابة رضي الله عنهم ويبغضونهم ويجحدون فضائلهم ويك ويك ويكفرون أكثرهم وأهل السنة يقبلون ما جاء في الكتاب والسنة من فضائلهم ويعتقدون أنهم خير القرون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم قرني الحديث
قال المؤلف حفظه الله تعالى في النهي عن سب الصحابة وأئمة الهدى wannan fasali ya zo ne game da yin bayani akan hanin da ya zo na zagin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da jagorori na shirya bi ma'ana kenan babin ya kumshi bayanin hani da ya zo a shar'ance game da zagin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma da bayani game da zagin jagorori na shirya su ne malamai da suka biyo bayansu abu na farko annahyu an sabbi sahaba hannun da ya zo dangane da zagin sahabban manzan Allah min usuli ahli sunnati wal jama'a salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na daga cikin asali na ahlus sunna da jama'a zukatansu da halshinansu sun kubuta game da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bimana zukatan ahalus sunna wal jama'a da halistan su gaba daya sun amintu game da cin zarafi ko zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kama wasafahumullahu bidhalika fi qawlihi ta'ala kamar yadda Allah ya sifanta su da cewa lalle halsunansu da zuciyansu sun kubuta daga zagin sahabbai ko cin zarafinsu da faɗar shi da yake cewa wallazi na ja'u min ba'dihim waɗanda suka zo bayan shuɗewa sahabban annabi yana duk wanda ya zo bayansu ya kuluna za ka ji suna cewa rabbana ighfir lana ya ubangiji ka gafarta mana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان كما كغافرتا ما ƴan uwanmu da suka gabace mu a cikin imani wannan shine sifar da Allah ya sifanta mutanen kwarai game da abin da ya shafi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama da malama sanannu mutanen kwarai wanda ake samun shari'a kalkashin koyi da su saboda su ma suna koyi da annabi ne a cikin dukkan abin da ya zo sallallahu alaihi wa alihi wasallam to mutanen da suka zo bayan su idan ya kasance al'adarsu ko kuma mu'amalar su da sahabbai da wanda suka gabace su irin wannan ne to mutanen kirki ne ba su da abin da suke faɗa game da su shine su ya ubangijinmu ka gafarta mana da waɗanda suka gabace mu a cikin imani wanda suka gabace mu a cikin imani su wane ne eh amsa sahabban annabi su ne farkon da suka fara imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam duk wanda ya imani bayan su ne sun riga sun gabace mu da imani ina fata mun gane to sai Allah ke sifanta ahalus sunna wal jama'a da cewa su halsunansu da zuciyoyinsu sun kubuta game da cin zarafi ko zagi na sahabban annabi shi yasa ma Allah ya sifanta su da cewa ga yadda suke cewa su suna cewa ne kullun rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu ya Allah kada ka sa alghil kyashi da keta game da wanda suka yi imani a cikin zukatanmu Allah kada ka sa kyashinsu da ketansu a cikin zukatanmu kenan kaga halshinansu suna nema musu gafa zukatansu kullum suna roƙon Allah kada ya sa kyashi a cikinta game da wanda suka yi imani suka gabace mu da imani rabbana innaka ra'ufur rahim lalle ubangijin mu kai ne ra'ufun rahim ra'ufun mai rausayin bayin shi ne rahimun kuma mai jin kai ne akan bayin shi wa ta'atu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama kuma ahlus sunna sukan yi haka domin yin da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fi qawlihi a cikin fadarsa da yace la tasubbu ashabi kada ku zagi sahabbaina kuma ‘yan uwa ku fahimci ma'anar zagi zagi ba abin da ya shahara ba a bakunan mu na yau da gobe shine zagi kawai da aibatawa da muzantawa da yin abin da bai dace ba game da girman sahabbai zagin sai ba sai ka fito ba kai uwa ka uba ka wannan abu ne mashuhuri da kowa ya san shi da za ka yi maganar da ta shafi sahabi kana mai kaskanta shi ko kana mai aibata shi ko kana mai kallala sha'anin shi wannan ma zagi ne to sai annabi ya ce la tasubbu ashabi la tasubbu ashabi kada ku zagi sahabbaina kada ku aibata su kada ku muzanta musu kada ku munana musu zato ku kyautata musu zato kar ku zagi su fawallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda raina ke hannun shi لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه da ɗayanku zai ciyar da kwatankwacin dutsen uhudu a matsayin zinariya ba zai yi daidai da sadaka ta mudannabi na sahabi ba ko rabin mudannabi kar ku zagi su wanda ke nuna kimar su a cikin shari'ar musulunci annabi ya ce ka ku zage sahabbaina na rantse da Allah da raina ke hannun shi da ɗayan ku zai ciyar da dutsen Uhud a matsayin zinariya fi sabilillah ba zai yi daidai da ladan sahabin da ya cika hannun shi da wani abin da bai kai haka ba ya yi sadaka da shi ko rabin hannun shi to ya za a yi ku zage su wannan su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma dukansu gaba ɗayan su karka bambanta wani da wani ina fata mun gani lawa ne lawa ne la kaza yayi kaza la kaza annabi cewa ya sahabbaina duk wanda ke karɓa sunan sahabi ya shiga ƙarƙashin haka kada ku zage shi kada ku aibanta shi ku nisanci duk wasu riwayoyi da ake riwaitawa wanda suke cin zarafin sahabban manzon Allah ku kyautata musu zato dukansu sahabban annabi dukansu adilai ne abin da ya gudana ta kalkashi abin da ya faru tsakankanin su abu ne wanda Allah ya gafarta musu kuma dukansu yan aljanna ne Allah ya gafarta musu gaba ɗayan su wa yatabarra'una min tariqatir rafida ahlus sunna suna barranta game da ɗariƙa ta arrafida arrafida su ne 'yan shi'a al-ithna ashariya ina fata mun gani wanda su 'yan shi'a a wurinsu sahabbai ba su da kima sai wasu kaɗan daga cikinsu balma sun kafarta galibin sahabban annabi sai kaɗan daga cikin wanda suke so na cikin ahalul bait da sauransu to ahalus sunna sun barranta ba su ba rafida bi ma'ana 'yan shi'a ba su ba 'yan shi'a sun barranta da 'yan shi'a والخوارج الذين يسبون الصحابة رضي الله عنهم كما أهل السنة سنبرنت لغا خوارج الخوارج سوني ما سزاجين صحابة من زن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل السنة سنبرنت لغا شيئة سنبرنت لغا الخوارج ويبغضونهم saboda su 'yan shi'a ko kuma alkhawarij suna kyamar sahabban annabi wa ya jihaduna fada'ilahum kuma suna musan falalar sahabbai wa yukaffiruna aktharahum kuma suna kafirta mafi yawan sahabban annabi kaga wannan ba manhajin ahlus sunna wal jama'a bane ahlus sunna wal jama'a wurin su sahabban annabi dukan su udulun ne masu adalci ina fata mun gane وأهل السنة يقبلون ما جاء في الكتاب والسنة من فضائلهم إذا سو أهل السنة سكن كربي أبن ديزو أتشن القرآن da sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama anna daga falalolin sahabbai falala ta sahabbai wa ya'taqiduna annahum annahum khairal quruni kuma su ahlus sunna suna kudurta cewa sahabban manzon Allah su ne fiyayyen mutane ko ko su ne fiyayyen mutanen da suka rayu a cikin fiyayyen zamani kama qalan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam kama yadda manzon Allah tsira da mace Allah su tabbata gare shi yace khairukum khairukum qarni fiyayyen ku zababbu daga cikin ku su ne wanda suka yi zamani da ni su wane suka yi zamani da annabi sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kalkashin haka kenan duk wanda kuka shi yana zagin sahabbai ba mutanen kirki bane ba koma wane daga cikin sahabba a fidda kowa ba da kaji mutum na suka sahabi to fidda shakku cewa wannan mutum dan iska ne kawai wannan shine hukum zindiki ne dan iska ne kawai walamma zakara sallallahu alaihi wasallam iftiraq al-umma lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci cewa al'umma za su rarraba ila talatin wa saba'in ya zuwa kaso saba'in da uku ba karanta wurin bako karanta shi mashi ولما ذكر صلى الله عليه وسلم فراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة وأنها في النار إلا واحدة وسألوه عن تلك الواحدة قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي قال أبو زرعة وهو أجل شيوخ الإمام مسلم إذا رأيت الرجل ينتقي امرأ من الصحابة فاعلم أنه صديق نعم.
وذلك أن القرآن حق والرسول حق وما جاء به حق وما أدى إلينا ذلك كله إلا الصحابة فمن جرحهم إنما أراد إبطال الكتاب والسنة فيكون الجرح به أليق والحكم عليه بالزندقة والضلال أقوى وأحق قال العلامة ابن حمدان في نهاية المبتدئين من سب أحدا من الصحابة مستحلا مستحلا مستحلا كفر وإن لم يستحل فسق وأن يكفر مطلقا ومن فسقهم أو طعن في دينهم أو كفرهم كفر نعم ما ليتي ولما ذكر صلى الله عليه وعلى آله وسلم, وسلم افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci cewa al'ummarsa za su rarrabu har zuwa kaso 73 wa annaha fin nar illa wahida sannan ya ce duka wannan ƙungiyoyin za su shiga wuta illa wahida sai ɗaya daga cikinsu abba za ta shiga wuta ba wasu aluhu an tilkal wahida sai sahabbai suka tambaye shi game da wannan ɗaya-ɗayan da ba za ta shiga wuta ba a cikin wannan kaso 73 ƙala sai ya ce da su hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi su ne wanda suke kan abin da nake kan shi a yau ni da sahabbai na gyara bi ma'ana ƙungiyar da za ta tsira daga cikin ƙungiyoyi 73 su ne wanda suke kan tsarin annabi da sahabban shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to idan ya zamanto kana zagin sahabbai kana raina su to a ina zaka ɗauki addini na za ka ɗauki addini annabi ya ce wanda za su tsira daga cikin ƙungiyoyin nan saba'in da uku su ne wanda suke kan abin da yake tsarin shi shi da sahabban shi wanda ke nuna cewa ashe biyar sahabban annabi shi ke nuna cewa kana kan kana bisa kyakkyawan addini idan ko ka kyau- ka kauce ma fahimta sahabbai to ka kauce ma daidai kenan ina fata mun gane قال أبو زرعة قال أبو زرعة وهو أجل شيوخ الإمام مسلم إمام أبو زرعة yake cewa wanda shi Imam Abu Zur'a kinnan yana daga cikin mafi manya-manyan malaman Imam Muslim kun san Imam Muslim ko eh wanda yake da littafin sahihu Muslim babu wani littafi mahi inganci bayan Qur'ani da sahih al-Bukhari sama da sahih Muslim to wanga malamin yana daga cikin mafi manya-manyan malaman imamu muslim yake cewa idza ra'aita ar-rajula yantaqisu imra'an min as-sahaba fa'lam annahu zindiq idan kaga mutum yana kallala sha'anin daya daga cikin sahabban annabi to ka sani cewa wannan mutumin zindiki ne kaji hukuncin magabata akan mai cin mutuncin sahabbi ko da ɗaya ne ya ce da kaga mutum yana jifa sahabban annabi yana aibata su ko yana zagin su to ka sani cewa wannan mutumin zindiki ne mutumin banza ne wadhalika yace saboda annal qur'ana cewa shi qur'ani dai haqqun gaskiya ne war rasul haqqun annabi ma gaskiya ne وما جاء به حق أبند النبي يزود الشيء قسيان وما أدى إلينا ذلك كله إلا الصحابة كما باب وان دي كامن وان الأمر قبال إسي صحابين kun fahimci maganar tashi yace da kaga ɗaya na zagin sahabban annabi ka san zindike ne saboda na farko ce qur'ani gaskiya ne annabi da kanshi gaskiya ne abinda annabi ya zo da shi gaskiya ne shine qur'ani kuma babu wanda ya zo mana da wannan abubuwan gaba ɗaya sai suwa sai su haɓai to idan ka zage sa ka zage addini gaba ɗaya tunda su suka kama na addini idan ka ce dukkansu mutanen banza ne a ina za ka koyi addini ka gaya mini babu sai dai kai ta shafuli ka kai ta yi shigin ka kawai yace wa ma addan wa ma adda ilaina zalika kullahu illa sahaba ba wanda suka kama na wannan abin gaba daya na addini sai sahabbai faman jarahahu duk wanda ya aibata su ko ya soke su innama arada ibtal alkitabi was sunna ibtal innama arada ibtal alkitabi was sunna to dama ya nafi ya rusa qur'ani ne da sunnan ma'aiki su suka kama na qur'ani daga bakin manzon Allah su suka kama na hadisai daga bakin manzon Allah idan ka ce mutanen banza ne to saƙon da suka kawo ma kana nihin ba gaskiya ba ne kenan ƙur'ani da suna ma ba gaskiya ba ne tun da ta kansu ne wannan labarin ya iso mana ko ba haka ba wane ne taɓa jin ƙur'ani daga cikin kunan daga bakin annabi akwai babu wane ya bani labari ne wane ya bani labari har akai ga sahabi ga manzon Allah haka aka samu addini to idan ka ce wannan sahabban mutanen banza ne to abinda suka kawo ma ba gaskiya bane ba kuma su suka kawo qur'ani da sunonin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa ku kula da kyau ku nura yau radio sahara fm la'anannan gidan radio ba abin da yake yada wasu cin mutuncin sahabban annabi akwai wani labaru da suke badawa labarin ƙasar iran a ciki ana aibata sahabban annabi ana zagin su ana walakanta su ban ma sukan yi wasan kwaikwayo mai ɗaukar lokacin goma ko minti goma ko sha biyar a ciki suna zagin su habbai me suke so su yi suna so matasa da yaran da za su taso su taso ƙarƙashin mummuna aƙida ta shi'anci da rafizanci da ƙallala sha'anin sahabbai haka kawai suke su wanda radio sahara ta ɗauki wani yaɗa wannan babban sharri a doron ƙasa a wannan jihar ta garin wanda wannan babban sharri ne muna roƙon Allah ya rusa su ya rusa aniyarsu sai ma da ce fayakunu aljarhu bihi alyaq duk wanda ya soke su sai ya kasance su kashi ita ce mafi dacewa duk wanda ya soke sahabbai to a soke shi shi yafi dacewa wal hukmu alaihi bizandaqa wad dalali aqwam wa ahq hukumci ga duk wanda ya zagi sahabbai ko ya soke su ayi hukumci akan shi da zindikanci da hukumci akan shi da bata shine yafi dacewa kuma shine gaskiya da kaji wanda ya taba sabon annabi to ka soke shi ka zage shi in ya zage su saboda mutumin banza ne ina fata mun gani in ya zage su to shine mafi cancanta a zaga in ya kafarta su shine mafi cancanta a kafarta in ya karyata su shine karshen makaryata قال العلامة بن حمدان wani ɗaya daga cikin manya-manyan malamai da ake ce mishi ibn hamdan yake cewa fi nihayatul mubtadi'in a cikin wani littafin shi da ake ce mishi nihayatul mubtadi'in yace man sabba ahadan min as-sahabati mustahillan kafar duk wanda ya zage ya zage daya daga cikin sahabban annabi yana mai halatta zagin su ya kafarta ya yarda duk wanda ya zagi sahabi daga cikin sahabban annabi yana ganin cewa zagin su ya halatta irin yau yadda rafida da yan shi'a suke yi to ya kafirta ya yarda wa in lam yastahil fasaqa idan kuma bai halatta zagin su ba ya zage su to fasiki ne fajiri wa anhu an rawaito kuma magana daga wannan malamin magana ta biyu ya ce ya kafuru mutlaƙan kai kai tsaye in ya zage su ya kafurta sawa'an ya halatta hakan ko bai halatta ba kenan magana biyu gare shi ta farko ya ce duk wanda ya zage su habbai yana ganin cewa zagin su halal ne kafiri ne kuma ya ce amma idan ya zage su ba yana mai halatta zagin su ba fasiki ne kai ƙarshe ce kai ya halatta ko bai halatta ba kafiri ne wa man fassaqahum duk wanda ya fasika sahabbai yace sahabbai fasikai ne aw ta'ana fi dinihim ko ya soki addinin sahabbai aw kaffarahum ko ya kafirta sahabbai kafara ya kafirta shine kafiri kenan wannan shine gaskiya game da lamaran game da lamarin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam karka shurari kowa game da sahabban annabi in dai su kasu zai ko zagin su ko ma wane ne duk girman shi duk ilimin shi in dai ka yana suka sahabbai ko yana zagin wani ɗaya daga cikin sahabbai to ka tabbata mutanen banza daga ran na yi mishi shaida sunan shi zindiki mutanen banza kenan saboda in ba mutanen banza ba ba wanda zai mai da sahabbai abin zagin shi da abin suka shi sai abu na biyu ثانيا أنهم عن سبب أئمة الهدى من علماء هذه الأمة يلي الصحابة الفضيلة والقرامة والمنزلة أئمة الهدى من التابعين وأتباعهم وأتباعهم من القرون المفضلة ومن جاء بعدهم ممن اتبع الصحابة mimman tabi'a sahaba ممن تبع الصحابة بإحسان كما قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه فلا يجوز تنقصهم وسبهم tanaqqusuhum فلا يجوز تنقصهم وسبهم sabbuhum وصدهم لأنهم أعلام فقد قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا mala yace abu na biyu annahyu an sabbi a'immatil huda min ulama'i hadhihi al-umma min jihani da yazo game da zagin sahabban manzon Allah yanzu abu na biyu hani game da zagin jagorori na shari'a malamai kenan jagorori na shari'a daga cikin malaman wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ماذا يلي الصحابة في الفضيلة والكرامة والمنزلة أئمة الهدى من التابعين وأتباعهم من القرون المفضلة سنة بن صحابي أتكين فللا دا كرامة دا مطعي سوني جاغوروري نا شريع ندق التابعي da wanda suka biyo bayansu min alqurun almufaddala wanda suka rayu a cikin zamani zababbe mafi alkhairi kenan wanda suka biyo bayan sahabban annabi ta fuskan matsayi da falala da ɗaukaka su ne wanda suka biyo bayansu kenan almajiransu su ne tabi'ai kenan manya-manyan malaman musulunci bai dace ba ka zage su ko ka kallala sha'aninsu ko ka raina su da wanda suka biyo bayan su kuma almajiran almajiran sahabbai su ne tabi'ut tabi'i bai dace ba su ma ka raina su wanda suka rayu cikin zamunna mafi alkhairi wanda annabi ya bada labari yace khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum ko kuma khairun khairul qarni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum fiyayyan zamani zamani na wanda na rayu a cikin shi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan yace sannan wanda suka biyo bayan su sannan wanda suka biyo bayan su karni kuma shekara 100 ne kenan shekara ɗari uku su ne annabi ya ce su ne mafifitan shekaru a doron ƙasa kuma su ne mafifitan mutane da suka rayu a cikin mafificin zamani a doron ƙasa shi da sahabban shi da wanda suka biyo bayan su shekara ɗari da wanda suka biyo bayan su shekara ɗari waɗannan mutanen suna da ɗaukaka ta musamman suna da falala ta musamman ina fatan mun gane wanda suka fi kowa falala su ne sahabbai saboda sun rayu da manzan Allah sun gan shi sun yi koyi da shi wanda suka fi bayan sahabbai su ne tabaye almajiran annabi ba su ga annabin ba amma suna dab su gan shi abu ɗaya ya hana su ganin shi shine sahabbai ina fatan mun gane sahabbai suka sha makance musu ganin manzan Allah amma sun rayu da abakan annabi ya ishe su ko a matsayin falala kenan sannan wanda suka biyo bayan sa matsayin falala su ne tabi'ut tabi'in almajiran almajiran sahabbai tsakankaninsu da manzan Allah mutum biyu ne zai iya ce maka wane ya gaya mini wane ya gaya mini annabi ya gaya mishi kaga ko ya ishe su a matsayin falala kuma annabi ya game su yace su ne fiyayyin mutane a doron kasa to karka aibata su karka zage su ba su ba kadai duk wanda biyu baya a zamani yayi koyi da su to shi ma abin girmamawa ne karka aibata shi karka zalunce shi karka zage shi karka muzanta mishi kenan duk wani mutum da ya zo ya ɗauki tsari irin nasu ya gaje su cikin abin da suka yi na ilimi da da'awa zuwa ga Allah karka zage shi ina ya samu wannan matsayin saboda magadin annabi ne da sahabban shi ina fata mun gani wa man jaa ba'dahum yace haka wanda suka biyo bayan tabi'ut tabi'in mimman ittaba mimman tabi as-sahaba bi ihsanin wanda suka bi sahabbai ta hanyar kyautatawa su ma suna da matsayi karka zage su kama qala ta'ala kamar da Allah madaukakin sarki yace was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar was-sabiqun lalle wanda suka riga al-awwaluna na farko min al-muhajirin daga cikin al-muhajirun wal-ansar daga cikin al-ansar والذين اتبعوهم بإحسان da wanda suka biyo bayan su suna masu kyautatawa radiyallahu anhum wa radu an Allah ya yarda da shi ya yarda da su su ma sun yarda da shi kenan kaga yardaddin Allah bai dace ba a ce kana aibata su kenan da sahabbai sun shiga muhajirun da ansar sannan wanda suka biyo bayan su suna masu kyautatawa suna masu aiki irin nasu Allah ya ce ya yarda da su su ma sun yarda da shi don haka bai dace ba ka zage su fala ya juzu tanaqqusuhum ko fala fala ya juzu tanaqqusuhum wa sabbuhum bai dace ba ka aibata su ko kuma ka zage su ko ka kallala sha'anin su li'annahum a'lamu a'lamu huda saboda su mutane ne na shirya manya-manyan malamai ne na shirya mutanen kirki faƙar ƙala ta'ala Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira wa man yushaqiqir rasul duk wanda ya kangare ma manzo shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ba'di ma tabayyana lahu huda bayan shari'a ta bayyana gare shi karara wa yattabi ghayra sabilil mu'minin sai kasance kuma yana bin hanyar da ba ta mummunai ba kaga da ayat ta takaitu da annabi to ka cancanta azabtar da kai da Allah kawai cewa yi duk wanda ya kangare ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko ya cancanci azaba hakan ma ya isa amma dan ya nuna maka hanyar sahabbai da wanda suka biyo bayanta idan ka saba mata kuma za a iya maka azaba sai ce wa yattabi ghayra sabilil mu'mini sai kasance kuma baya bin hanyar mummunai suwaye mummunai sahabbai da wanda suka biyo bayansu kenan idan ka kangare ma manzan Allah kuma zaman to baka bin hanyar mummunan farko to kana cikin wannan wa'idin da akai wa yattabi ghayra sabilil mu'minin kuma ya kasance yana bin hanya ba ta ba hanyar mummunan farko ba nuwallihi ma tawalla sai mu jibance shi da abin da ya jibanta ya jibanta ya jibanta wa nusrihi jahannam mu shigar da shi wutar jahannama wa nuslihi jahannam mu'azabtar da shi da wutar jahannama wa sa'at masira ta munana makoma idan ya kasance wutar jahannama ce kenan kaga sakamakon duk mai kangare ma annabi sakamakon duk mai sakin hanya ya bi wata hanya wadda ba ta mummunan farko ba to makoma shi ita ce jahannama wanda ke nuna girma da kima ta sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wanda suka bi bayan su suna masu kyautatawa sai ma ne ce
ويجب على كل مسلم بعد الوالد يهتدي يهتدى بهم يهتدى.
وقد أجمع المسلمون على هدايتهم وهدايتهم فإنهم خلفاء خلفاء رسوله في أمته والمؤمنون لما مات من سنته فبهم طار الإسلام وبهم طار وبهم نطق الكتاب وبهم نطق وكلهم متفقون اتفاقا يقينا على وجود اتباع رسول صلى الله عليه وسلم ولكن إذا وجد واحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلاف بخلافه ولا قوة له
نعم مهم.
واجماع الآثار ثلاثة أصناف أحدها عدم عدم اعتقاده عدم اعتقاده عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثانيا اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول ثالثا اعتقاده أن الحكم منسوخ نعم مالت شي قال شارح قال شارح الطحاوية mai sharhin tahawiya yake cewa fayajibu ala kulli muslimin ba'da muwalati llahi wa rasulihi muwalatul mu'minin wajibi ne akan kowane musulmi bayan san Allah da manzon shi ya zamanto yana son masu imani ya zamanto yana son masu imani bayan ka so Allah madaukakin sarki sannan ka so annabin shi sallallahu alaihi wasallama to dole ne ya kasance kuma kana son duk masu imani kama nataka bihi alquran kama yadda qur'ani ya ambaci haka ko ya zanta haka khususan alladhina hum warasatul anbiya balle ma waɗanda suke su magadan annabawa ne malamai kenan ina fata mun gane dole ka so su ka girmama su alladhina ja'alahumullahu بمنزلة النجوم يهتدى بهم في ظلمات في ظلمات البر والبحر mutanen da Allah ya sanya su a matsayin tauraru da akan shirya ta hanyar su a cikin dufin sarari da dufin teku وقد أجمع المسلمون مسلمي قبائل سني إجمائي سنهدوا على هدايتهم أكن شريع سقبانا صحابان النبي قبائل شريعيوني ودرايتهم مسلمين سني اتفاقي قبائل سني إجمائي أكن شوا صحابي سنه كوا إلمي لفهمت الدين فإنهم خلفاء الرسول في أمته سبو رسول صحابي خليفوفن النبي أتشكين الأمة والمحيون لما مات من سنته كما سوكي راية أبن دي متنا سنة منزان الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم wannan shine sahabbai da malaman da suka biyo bayan su su khali su ne magadan annabawa na farko kenan kaga wannan kima ce babba sannan su ne khalifofin annabi a cikin al'ummarsa sannan su ke raya duk wata sunna da aka kashe a doron ƙasa ta hanyar karantar da mutane da fahimtar da su addini bihim qama alkitab wa bihim qamu da su alqur'ani ya tsayu kuma su sun tsayi da alqur'ani wa bihim nataqa alkitab wa bihi wa bihi nataqu da su alkur'ani ya tattamna bi ma'ana alkur'ani yayi bayanin su yayi zancen su kuma su ma ba su da abin zance sai alkur'ani mai girma wa kulluhum muttafiquna ittifaqan yaqinan dukan su sun yi ittifaqi musulmi ittifaqi na yaqini ala wujubi ittiba'ir rasul sallallahu alaihi wasallama akan wajabcin koyi da manzon Allah da bin shi sallallahu alaihi wasallam walakinnahum sai dai ka sani su din walakin sai dai ka san idza wujida li wahidin minhum qawlun idan aka samu ga ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah ko su manya manyan jagorori na malamai aka samu wata magana ta bangaren su qad jaa hadithun sahihun bi khilafi wanda kuma an samu hadisi ingantacce ya zo sabanin abinda suka faɗa fala budda lahu fi tarkihi min uzr to ba makawa a cikin barin hadisin nan da yana da uzuri yana da hanzari ku fahimci magana sosai duka malamai da tabi'ai tun daga sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'in sun yi ittifaki gaba daya akan cewa babu abun koyi ɗari bisa ɗari sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to tare da haka idan ka ga maganar su ta ci karo da abin da ya zo na hadisi ingantacce na manzon Allah to ba makawa a cikin yin haka da suka yi akwai uzuri na a gare su ba wai sun ganganta yin haka bane ba ina fatan mun gane tare da sun yi tufaki wajibi ne abin annabi cikin duk abin da ya zo da shi to amma idan ka samu ɗaya daga cikin su yayi magana wannan magana kuma ta ci karo da wani hadisi ingantacce ko ta saba ma wannan hadisin to ka sani a cikin wannan magana da yayi yana da uzuri karbabbe sai mala yace wa jima'ul a'zar thalathatu asnaf gaba ɗayan uzurra guda uku ne ko kashi uku ne ko kuma sanfi uku ne ahaduha ɗayansu adamu utiqaduhu adamu utiqadihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qalahu ya zamanto baya kudirin cewa annabi ya faɗi wannan hadisi yau da an samu sahabi ko kashi wata magana ta sahabi da ya faɗa sabanin ta annabi to uzurin da zaka bashi tana yiwa shi baya kudirin cewa annabi ya faɗi wannan magana shi yasa ya faɗi magana da ta saba mata manzon Allah da yana kudirin cewa annabi ya faɗi wannan magana kuma ya santa da bai faɗi magana da ta saba mata manzon Allah ina fata mun gane abinda kuma zai gadar da haka babu wani ɗaya daga cikin sahabi ko wani malami a doron ƙasa wanda ya kiyaye duka maganganun annabi ya harrace su ya san su babu sai dai a samu kana da kaso mai yawa a samu wanga yahi wanga a samu wanga yahi wanga kaso na har da ce sunnoni na annabi da hadisan shi amma a ce ga wani wanda gaba ɗayan hadisa annabi ya harrace babu shi yasa a wani lokaci sai su yi maganar da ta saba ma manzon Allah kenan sun faɗe ta ne suna masu ƙudurin cewa waccan maganar da annabi ya faɗa ba su san cewa ya faɗi ta ba ina fatan mun gane yawwa kenan a kudurinsa annabi bai faɗi wannan magana ba shi yasa suka faɗi magana da ta saba mata shi mu ko da muka biyo bayan su idan suka faɗi magana ta cikar ta annabi sai mu girmama su mu ba su matsayin su na sahaba sannan mu ba su uzuri mu aje magana su mu dauki ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma haka suka koya mana su da kansu sahabban ina fata mu wannan shine tsarin su idan suka faɗi magana ta cikar ta annabi sai su ce ka dauki ta annabin kabarta su ina fata mun gane uzuri na farko kenan za su iya faɗin magana saɓanin ta annabi amma ta fito ne a bakinsu sana masu ƙudurin cewa annabi faɗi waccan ba da sun san annabi ya faɗe ta da sun ajata su sun ɗauki ta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abu na biyu i'tiqad uzuri na biyu i'tiqaduhu annahu arada tilka al-mas'ala bi lam ko i'tiqaduhu annahu arada tilka al-mas'ala bi dhalika al-qawl abu na biyu ƙudurin shi cewa annabi ya nufaci wata matsala ce da wannan magana shi yasa ya faɗi haka ko kuma yana nufin kaza da maganar da ya faɗa ba ya ganganta saba mu manzan Allah ba ne sallallahu alaihi wasallam cikin maganar da yi ina fata an fahimci haka abu na uku i'tiqaduhu anna al-hukma mansukh ko zamanto ya faɗi wannan magana yana mai kudirin cewa wannan hukuncin an shafe shi ne shi yasa ya ga magana da ta saba ta manzon Allah kenan shi a kudirin shi wannan magana shafaffa ce sai kawo magana sabanin ta annabi kenan kaga duk wani malami shahararre taqi mai tsoron Allah kama daga zamanin sahabbai da tabi'i da tabi'u tabi'in da wanda suka bi ban su suna masu kiyata tawa idan suka faɗi magana ta cikar ta manzon Allah to ka ba su uzuri suna da hanzari ba gangantawa suka yi ba saboda dukkan su sun san cewa wajibi ne ayi koyi da manzon Allah cikin duk abin da ya zo da shi yayiwa sun faɗe ta ne a ƙalƙashin ijtihadi da suka yi ba su samu hadisin ba ina fata mun gane ko kuma sun ga wannan magana suna masu ƙoƙarin bayyana matsalar cewa ga abin da annabi ke nufi sai ta saba mazahirin hadisi ko ya kasance sun faɗi magana suna masu ƙudurin cewa wannan hukuncin da annabi ya gai farko shafaffe ne kenan suna da uzuri ba wai suna ganganta saba ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa duka suka hadu cikin maimai malaman nan na mazhaba shahararru tun daga Imam Malik Imam Shafi Imam Ahmad sai wa Abu Hanifa sai ka ce idan ka ga magana ta ta ci karo ta annabi ka ɗauki magana ta kai yarbar da ita ka ɗauki ta manzon Allah shike suke cewa idan sahal hadith fa huwa mazhabi idan hadisi ya inganta to shine mazhabi na bimana suna da fatawoyi daban-daban da suka yi sun gayi hukuncin kaza kaza ne hukuncin kaza kaza ne wani bi sukan gayi hukunci kalkashin ijtihadin su da kokarin zakulo hadisin kalkashin wasu ayoyi ko kalkashin kokarin zakulo hukuncin kalkashin wasu ayoyi da wasu hadisai ba tare da sun ga hadisin ba ko sun same shi sai su ce maka ga abin da dai suka yi kokarin fuddo maka na hukumci wannan matsala to wai idan an samu hadisi zahiri ya zo yana magana kan wannan matsalar da suke fatawa a kanta to sai suka ce maka idan sahal hadith fa huwa mazhabi idan hadisi ya inganta to ni ma mazhabi na ne wannan magana da ne na rusa tana kuma kan hadisi kenan ku dauki hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama koyi koyi da shi lahum al-fadl alaina sahabban annabi suna da falala akan mu wal minna bis sabaqi وتبليغ ما أرسل, ما أرسل به وما أرسل به الرسول صلى الله عليه وسلم إلينا سنة دفللا أكم تهنيا إسر دا أبن دا أكا أيكو منزان ألا دا شيزوا غريم وإيضاح ما ك... وإيضاح ما كان منه يخفى علينا da ƙoƙarin bayyana mana abin da ya ɓoyu daga cikin fahimta addini sun bayyana mana da dama daga cikin abin da ya ɓoyu na sunna annabi da alƙur'ani mai girma faradiyallahu anhum wa ardahu Allah yarda da su gaba ɗaya rabbana ighfir lana wa li ikhwana alladhina sabaquna bil iman Allah ka gafarta mana da ƴan uwanmu da suka gabace mu a cikin imani wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu ya Allah kada ka sa kyashi a cikin zukatanmu game da wanda suka yi imani rabbana innaka ra'ufur rahim wal hadd min wal hadd min qadar min qadar al ulama بسبب وقوع الخطأ الاجتهادي من بعضهم فهو من طريق المبتدعة rashin kimanta malamai da rashin daraja su da sababin abkawa cikin kuskure da malaman nan suka yi ta hanyar ijtihadi ko wani shashen su to wannan hanya ce ta in bid'a bi ma'ana abka mu malamai da rashin girmama su da muzanta musu saboda wani kuskure da ya faru a gare su ta hanyar ijtihadi ko wani bangare a cikin su to duk mai suka so yana aibata su to ya sani yana kan hanyar yan bid'a wannan hanyar yan bid'a ce so da duk yadda malami ya kai bangaren ilimi da sani to ba masumi bane kama tun daga sahabbai har karshen duniya zai iya yin daidai zai iya yin kuskure inda ya daidai yana da lada biyu inda ya kuskure yana da lada daya meye abin ka aibata shi inda ya kuskure ka nema masa gafara ka ajiye masa kuskuren sa ka dauke daidai amma karkashin haka ba za ka aibata shi ba ko ka zage shi ina fatan mun gane yawwa kenan su kan malamai da zagin su da raina su akan wasu mas'aloli da suka yi ijtihadi a cikin suka yi kuskure wannan hanya ce ta in bid'a wa min mukhattatat a'da'i al-umma yana daga cikin kuma khutta da tsari na na makiyan al'umma annabi ko littashkiki fi dinil islam ba dan kuma dan su kawo shakku a cikin addinin musulunci wa li iqa'i al-adawati bainal muslimin kuma dan su abkar da adawa tsakankanin musulmi ولأجل فصل خلف الأمة من سلفها كما بعدن كما بعدن سربا كرشن الأمة دفركن الأمة dan saraba ku da bin magabatan ku sai su rika bayyana muku kusakuran magabata da ya faru a gare su suna aibata su dan su sa ku ku dinga kyashin magabatan ku na kirki wannan hanya ce ta mutanen banza ina fata mun gane sahabbai suna kuskure tabi'ai suna kuskure wanda suka biyo bayan su suna kuskure amma kuskuren da suka yi karkashin ijtihadi mu ba za mu aibata su ba ba za mu raina su kuma ba za mu karɓi raini a kansu ina fata mun gane za mu girmama su mu ba su darajar su sannan kuma mu nema musu gafara game da kuskuren da suka yi sannan kuma mu ajiye kuskuren su mu ɗauki abin da ba kuskure ba wannan shine daidai وبث الفرق وبث الفرق بين الشباب وبث الفرق بين الشباب والعلماء da kokarin kuma yada rabuwar kai tsakankanin matasa da malamai kama huwa alwaqi'ul an kama abin da ke faruwa a yanzu kenan a wannan zamanin da muke ciki sai kaga ana ta aibata malamai ana zagin su ana raina su dan a raba su da matasa koko a kawo rabo kai tsakankanin matasa da malamai فلينتبه فلينتبه لذلك بعض الطلبة المبتدئين الذين يحطون من قدر الفقهاء ومن قدر الفقه الإسلامي شيسا سنورة كو سفرك ونشاشي نقلبين إلمي وان سكي فرق فرق cikin karatu wanda suke raina malamai suke raina masana suke kuma raina fiqhun musulunci wa yazhaduna fi dirasati sana nisantar da kansu wurin karanta fiqhu wal intifa'i bihi da kuma amfanuwa da shi ko wal intifa'i bima bima fihi min haqqin wa sawab kuma suka nisantar da barin suka nisantar da kansu wurin amfanuwa da abin da ke cikin ilimin fiqhu na na daidai da kuskure to su nura su kiyaye su faɗaka game da wannan hadarin da suke akai فليعتزوا بفقههم سنون إزا دبوايا دفقهن دسك سامو وليحترموا علماءهم سيكو قريس جرم ومعلمات ولا ينخدعوا بالدعايات المضللة والمغرضة والله الموفق kada su yarda a yaudare su da di'aya na bata kasar a ruɗe su da kuwoyi da sharme da kira da ake nabata da hayaniya da kuma maganganu masu ruɗi Allah ya samu dace wannan shine karshen wannan babu kenan karatun mu na yau gaba ɗaya ya kumshi girman masahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da nisanta zagin su da girmama malamai da nisanta zagin su amma yau za ka yi mamaki sosai idan ka ga yadda gama garin mutane suke mu'amalantar malamansu kaga izgili ya yi yawa tsakankaninsu da malamansu rashin girmama ya yi yawa tsakankaninsu da malamansu kuma raina malamai shine abin da ya yadu a cikin doron ƙasa a yanzu wanda hakan bai dace malamai wanda suke karɓar sunan malamai wajibinku ne ku girmama su saboda Allah ya girmama su kuma manzan Allah ya girmama su annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa lalle malamai suna da kima yace malamai magadan annabawa ne wanda kuma magadan annabawa ne ya kamata a girmama su Allah madaukakin sarki ya nuna kima ta malamai da masana na addinin musulunci har ya nuna cewa babu wasu masu wanda suke tsoron Allah kaman malamai inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama masu jin tsoron Allah daga cikin bayan shi sune malamai to ya kamata ku girmama malamai ku aje su ku ba su haƙƙin su gwargwaran yadda shari'a ta ce bai dace ba a dinga musu izgili yau akwai usulubi da dama wanda idan ka nura da shi izgili ne ga malamai duk wani abin da aka raina sai a ce na malami wannan kowa ya sani in dabba ce sai ya ce ragon malam me ragon malam ragon malam ga arha ga me suke ce bin sani ba wani ne baya san arha akwai waye baya san sauki cikin sana'a to dan me aka keɓance shi da ragon malam ragon na raina malamai ne bai dace dan me ba a ce ragon wani wanda ba malam ba in kuma aka samu wata yarinya mai aibi wata na kasassa gurguwa ko ta kurma ko sai a ce oga ta malamai ce don mi malamai zababu daga cikin al'umma su ne za ku su ne wanga su shi ne kayansu wannan kaga izgili ne da rashin kumiya bai dace ba bai dace ba ko kaɗan in ka san kima su da irin hidimar da suke ma addini da baka yi haka ba yau da a ce mutane za su tashi faɗi da irin abin da Allah ya ba su na dama su yi irin na malamai da addini ya ci gaba fiye da duk kuke ganin shi a yau malamai nawa ke da'awa a duniya dare da rana safiya da marci sun ba da gaba ɗayan lokutan su ga al'umma wake ba su albashi akwai akwai wake musu tufafi akwai abin hawan su kuna da labarin shi man da yake sawa yana kai kawo don yazo karantar da kowa ke sa mai mai akwai babun akwai kuma mutum ya daga hannun shi babu dan ne suke yin haka dan hidima akan addini da al'umman annabi a tsira tare su fahimci addini su yi kokarin fahimtar da shi ko dan kar ku abka cikin halaka dare da rana tunanin al'umma suke suna kokarin tafiyar da tsarin annabi a doron ƙasa kuma babu abin raini sai su duk wanda ka gana na raina malamai ka tabbata dan iska ne wallahi ko shakka babu baka da abin raini sai magadan annabawa wannan bai dace ba bai dace ba ina fatan mun gane in baka karrama su ba to ka ba su lafiya aibata malami yafi aibata wani mai kuɗi ko mai matsayi a doron ƙasa so da idan kana zagin malami kana aibata shi kana aibata abin da yake kira zuwa gare shi kana kokarin nisantar da mutane game da karantarwar da yake kuma karantar da yake qur'ani da hadisi yake sanar da ku idan ya zama to shine banzaku to me amfanin abin da yake koya muku in qur'ani yana da girma a zukatanku sunna tana da girma a zukatanku ya kamata ku girman masu koyar da wannan abu amma a yau sabanin haka da dama a cikin al'umma yanzu za ka ga mu'amala suna malami wallahi mu'amala ce mai nisa mu'amala ce ta raini wanda bai dace ba wallahi bai dace ba za mu yi kama ba da 'yan bid'a da suke wuce iyaka wurin girman malaman su suna saba ma Allah a cikin girman malaman su amma hakan ba zai hana mu girman malaman mu ba kadibe da 'yan bid'a ke tashi fadi akan malaman su masallatan yan bida in malami zai azamin ti talatin baka isa baka zo ka mutane tsiwe kana jar'ata da ikama sai dai ka zauna ko ka tafi ka amma ka dubi masallatan ahlus sunna yadda yake da an zo tsatsaye kowa da mantarke shi baya da lokacin rakata me yake cewa tahiyatul masjid baya da dama saboda kasuwanci shi ke gaban shi ko harkokin shi tsaye yake yana duba mantare yana duba kofa ya neman bai shigo barin shiru kawai sai ce kai shiga ba musalla kawai kashe ka ga masallaci ka isa kai haka nan wallahi liman minti 30 ya azar sai dai ku yi ta azkaru sai ya zo a yi sallah amma ahli sunna ba su da wannan ko guda cikin cikin mu'amalolin su dan bid'a ba za ga wani jahili ne mugun makaryaci ne munafiki ne mai yaudari ne amma kaga da suke girma shi za ka yi mamaki wallahi amma ahli sunnan da bai ce ku bashi ba baya da matsala da ku kuma mutum ne mai su ku fahimci gaskiya amma za ga an hare na shi ta wannan bangaren kaga wannan nan aka rasa tarbiyya cikin matasan hadis sunna wallahi babu tarbiyya babu tarbiyya babu girmama kuma kuma kadibar da muke mu'amalanta malamai a yau mutum na da walima zai yi shirin shi shiga harkokin gaban sayar da yake walima sai bugo maka malam akwai walima a yau gidana ina son ka halarta kai wa'azi cikin yayi hakuri ya kowa ya karba kuma zai je wurin waliman taka ya zo ya gabatar da wa'azi ya tafi na sha an gama da mi ya fito daga wa'azin wani ko walima wani ko karantarwa a masallaci wallahi man shi ya ƙara yana jaya da motan shi ana ta wuce shi wallahi wannan wani irin sakarci ne wannan fi sabilillah yan masallacin fa sana ta dubulan shi sana wuce shi yana jaya da moto yana hankali yake kai in shehu ne ba dai sai da fasa hawan moto ba duka a ran nan kaga akwai rashin hankali wallahi wanda ya je walima kai ka kira shi je walima kai maka alkhairi ya tuma shi ya kare masa hanya na jaya da mutu bai ce ka bashi ba amma kai da kanka ya kamata kai ka samu shi man da zai kai shi gida ko yayi faci ku kama mishi aje a kama a gyara mishi mishi shi zaka samu lada akan aikin da kai kuma alkhairi ka aikata to wannan shi muka rasa cikin matasan ahlus sunna shi muka rasa wanda kuma hakan bai dace ba in akwai wanda ya kamata su girma malaman su su ba su haƙƙin su saboda yadda suke fama wurin gabatar da da'awa da aikin alkhairi bai kama da ahlus sunna ba saboda mutane ne masu amfani da aya da hadisi to kuma aya da hadisi sun ce ku girma malamai dan me wanga bangaren ba ku girma malamai malaman kasashe daban-daban irin kasashen da suka ci gaba bangaren addini zaka ga daula take ɗaukar yaunansu na rayuwarsu ko ba haka ba amma yau ladanninku imammanku wani ladan nan goku shekarar shi arba'in ko hamsin yana kiran sallah in yi retar mawataran za ga ana ta faɗa sallah biyar duk sai ya zo muku kiran sallah ku kuma kuna can shagunan ku kuna sana'o'in ku ba da kima cikin idanun ku ba abin girmama bane ba ya kamata ya zamanto akwai tabadul canje-canje tsakankanin ku na alkharai wanga mutane ya tsaya ma diyan ku hidima yana koyar da diyan ku yana koyar da matan ku ya rike hidiman masallacin ku a ce kuna nuna bangare na taimaka mishi da tunani cikin tafiyar da rayuwar shi tunda daular mu ba daula bace islamiyya da za ta kula da irin wannan mutanen ko ba gaskiya ba wannan shi ne gaskiya hakika ba sai ka kashe tufafi ba ka ba shi amma sai ga mutane cikin masu kokari sai ya kashe kayan ne zai kai mishi sai ya kai kayan da baya iya sa su da sai ya duka ya ce ladan ga sun kasa shi ma bawan Allah ya je ya da kashe su ya kamata ce mun wuce haka wallahi ya kamata ce mun zarce haka ku je ku Najeriya ku kallon mamaki wallahi yadda malamai suke da kima a cikin idanunsu Allah ka taimake mu ka ba mu dama aiki da gaskiya da aiki da riko da ita na gane kamata mu dakata wassalamu alaikum wa rahmatullah